من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته a gudubar mu ta yau dada ƙarfafawa ko tunasarwa game da kulawa da 'ya'yanmu musamman wajen halartar masallaci lokacin salloli guda biyar da dukkan salloli na jama'a da kuma juma'a lallai mu ba da kula ga 'ya'yanmu su tashi cikin aƙida mai kyau su tashi cikin kula da rayuwa cikin masallaci da kuma kulawa da ibadodi wannan shine 'ya'yanmu da su tashi a rayuwa na sa'ada rayuwa mai kyau rayuwa na salaha lallai mu tafiyar da 'ya'yanmu kamar yadda magabata suke tafiyar da 'ya'yansu wajen kula da ibada shi ne abinda wannan kutuba za ta tattaru a kai da kuma jawo hankalin 'yan uwa a kansa inna alhamdulillahi na maduhu wa nasta'inuhu wa nasta'gafiruhu wa natubu ilai wa na'uzu billahi min shururi anfusina wa sayyi'ati a'malina من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدفاتها فإن كل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة مرجعها إلى النار أعاذنا الله من النار ثم أما بعد فإن المسجد يعد معملا لتفريج الأطفال وإنتاج الرجال وتنشئة الطفل منذ صغره على صلاة الجماعة وتعويله على ملازمة بيت الله من محاسن التي يباركها الإسلام ويحض عليها لما يترتب عليها من بناء أكيدة وتحذيب نفسه واستقامة سلوكه وتسهيه فهمه ولذا قال الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله إنما يأمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله وأسى أولئك أن يكونوا من المهتدين وقال تعالى ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر في حسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في دنيا لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب النار عن أبي قتادة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وهو حامل أمامة بنت زيد أمامة بنت زينب فإذا سجد وضعها wa iza qama hamalaha rawahu al-bukhari wa muslim wa fi riwayatin li muslim wa huwa ya'ummu an-nas wa huwa ya'ummu an-nas fil masjid al-hadith dalilun ala jawazi hudurul atfali fil masajid idan aifa mawqifus sigar fi salati idha kanu fil masjid wa hunaka hadith an anas qala صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقمنا أنا ويتيم خلفه وأم سليم خلفنا رواه البخاري ومسلم وقال الإمام الصنعاني رحمه الله في سبل السلام دل الحديث على صحة جماعة في النفل وعلى صحة وعلى صحة الصلاة للتعليم والتبرك كما تدل عليه القصة وعلى أن مقام الاثنين خف الإمام وعلى أن الصغير يعد بوقوفه مع الجماعة وقال العلامة سعد يوسف أبو عزيز في كتابه الفقه الميسر وأدلته من القرآن والسنة وعلى ما تقدم فموقف السجار في الصلاة يكون مع الرجال والأحسن أن يتخلل الصفوف أما صف الصبيان لوحدهم في الصف أو الصفوف خلف الرجال فإنه يؤدي ولا ريب إلى الفوضى وقال هذا الحديث الذي رواه أحمد وأبو داود ولفظه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجعل الرجال قدام الجلمان والجلمان خلفهم والنساء خلف الجلمان حديث ضعيف ولا تقوم عليه الحجة انظر تمام المنة أو كتاب تبياننا والمساجد لعبد الهادي السوداني رحمه الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد wannan hutuba tana farawa da sunan Allah mai rahama mai jin kai lalle dukkan godiya sun tabbata ga Allah muna gode masa muna neman gafaransa muna tuba zuwa gare shi muna neman tsarin Allah daga sharrin kawunanmu da kuma munanan ayyukanmu duk wanda Allah ya shiryar da shi babu mai batar da shi duk wanda Allah ya batar da shi kuma babu mai shiryar da shi na shaida lallai babu abin bautawa da gaskiya bisa cancanta sai Allah shi kadai ba shi da abokin tarayya na shaida lallai Muhammadu kuma bawansa ne kuma manzansa ne ya ku masu imani ku ji tsoron Allah haƙiƙanin jin tsoronsa kada ku mutu face kuna muminai ya ku mutane ku ji tsoron Allah wanda ya halicce ku a jikin rai guda kuma ya halicci matan da za su yi zamantakewa da wannan rai suka watsa ‘ya'ya masu yawa a bayan ƙasa ku ji tsoron Allah da kuke gama junanku da shi kuma ku sadar da zumunta lalle Allah ya kasance a gare ku mai tsaro ne ya ku masu imani ku ji tsoron Allah ku faɗi magana madaidaiciya sai Allah ya gyara tsakaninku duk wanda ya ji tsoron Allah to Allah ya kasance mai tsaro ne gare shi bayan haka lallai mafi gaskiyar magana a bayan ƙasa shine littafin Allah mafi alkhairin shari'a kuma shari'an annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mafi sharrin al'amura cikin addini ƙagaggun al'amura lalle duk wani ƙagaggen abu a cikin addini bidi'a ce kuma duk wata bidi'a ɓata ce kuma duk wani ɓata na cikin wuta Allah ya tsare ni ne da ku daga shiga wuta lalle wannan hutuba ya ɗan uwa ta tattaru ne akan jawo hankalinku da ni da ku baki ɗaya mu kula da 'ya'yanmu wajen halartar tsallolin jama'a abinda ya ja hankali na shirya wannan hutuba ganin yanzu idan za a yi wani biki ko na hawan sallah na hawan daushe za ka ga mai gida ko uwa ta tattari yara gaba ɗaya har da ɗan da ke jikin bayanta a matsayin zanin goyo ta tafi da shi wajen kallon hawan daushe amma ba ma wannan rige-rige wajen kai 'ya'yanmu masallatai yanzu ga munan dai da ku duka a zaune mu ne muka taho mu magidanta mu kadai yanzu ya'yanmu suna ta gararan ba akan titi da cikin gidaje ba mu taho da su wajen ibada ba wannan asara ne babba mai girma wannan kuma ba tafarki ne irin na annabi sallallahu alaihi wasallam ba bayan ayoyi da hadisai da dama da suka gudana wajen jawo hankalinmu mu kula da 'ya'yanmu wajen halartar masallatai don za su tashi da aƙida mai kyau babu wajen da aka tanadar da shi wajen kafa aƙida mai kyau da tattara yaro a tattaro hankalinsa a shiryar da shi irin cikin masallatai lalle duk yaron da aka ta da shi a cikin masallaci ta zama wajen mu'amalansa za ka ga aƙidarsa ta yi kyau rayuwarsa ta zama to rayuwa mai tsafta amma mu yanzu za ku ga akasari ma mukan kori 'ya'yanmu ne ma daga masallatai yanzu da za a zo da yara nan sai mu ji guji-gujensu ko mu ji wani yaro an jima ya takali wani yayin ihu sai kun ga an samu liman ana ce ka yi nasiha don Allah a daina zuwa mana da yara masallaci wannan kuma ba ɗabi'an manzan Allah ba ne sallallahu alaihi wasallam ya ku ‘yan uwa zan buga muku misalai da dama da a lokacin annabi ƙananan yara suna addaban annabi a cikin masallaci amma bai taɓa sa doka kada a zo da yara masallaci ba dan ya san masallaci shine inda ake haɓaka yaro a tada aƙidansa ya tashi da kula da ibadan Allah hadisin farko shine hadisin abiƙa tada Allah ya ƙara masa yadda ya ce na kasance ina tare da annabi sallallahu alaihi wasallam muna sallah sai na ganshi ta dauke da jikarsa mai suna amama binti Zainab daga cikin ƴaƴar manzon Allah akwai Zainab sai ta haifi wata ƴa aka sa mata amama to annabi saboda kula da jikoki ma da ba da kula ma yara idan an zo sallah kafin a yi ikama a shiga sallah sai annabi ya karbi wannan jika tashi ga ta ƴar ƙaramar yarinya sai ya rike ta yana sallan jama'a tare da yarinyan a hannunsa da karatunsa na fatiha da sura duk tana hannunsa idan annabi zai yi ruku'u duk zai yi ruku'u da wannan yarinya idan ya dago da ruku'u tana hannunsa idan zai je sujada sai ya aje ta a gefe ya gama sajudun gaba ɗaya in zai tashi kuma ya ciri zuwa ga wata raka'a sai ya sake daukanta da haka da haka dai annabi kan idar da sallah da wannan yarinya tana hannunsa imamul bukhari da muslim sun rawaito cikin wannan sun rawaito da wannan hadisi cikin wata ruwaya ta imamu muslim aka ce ma yana limanci wa mutane ne a cikin masallaci yake yin wannan aiki kaga wannan hadisi ya nuna mana halaccin a taho da yara ƙanana masallaci ba koransu ake ba hadisi na biyu akwai hadisin da annabi yana sallah sai ya ji koke-koken yara a hannun uwayensu suna ta kuka suna ta kuka sun ɗaga hankalin iyayen to idan annabi zai ja doguwan sura sai ya gajarta suran ba zai yi ta mai tsayi ba saboda ya sassauta ma iyayen kuma ko an idar da sallah bai taba doka ya ce tun da yaranku suna damunmu da kuka ku raka zama da su a gida ba a'a sassauci ma yake don iyayen su numfasa wannan hadisi ma ya nuna dalili akan koda a masallacin juma'a ko na kamsu salawat ko wajen ƙiyamu ramadan da tarawihi da sallan idi muka ji yara sun addabe mu ya halatta a zo da su don suna warginsu da damuwoyinsu da koke-kokensu ba komi ba ne baya ɓata sallah don muna so mu tada yaran ne su zama irin masu kula da ibada masu kula da masallatai hadisin da za mu bugo na ƙarshe annabi sallallahu alaihi wasallam yana sallah daga cikin ƴaƴan sahabbai da ke gararan ba cikin masallaci ƴan mutsimutsin yara ƙanana wani yaro har yakan saɗaɗo ya biyo kafan sahu ya ta bi kafan sahu har ya zo ya samu inda annabi yake annabi ya yi sujada kawai sai ya ji yaro a kan wuyansa yaro ya zauna a kan wuya kamar a ce kenan yaro ya hau doki annabi ba zai daga kansa daga sujadan nan ba sai yaron ya gama wasan shi akan wuya ya tashi sai annabi ya daga sujada bai taba ce kuma wannan dan wane ne kuma yau har da hawa neman kan wuya kar ku sake zuwa mana da irin waɗannan yara kuma yau har yaro ya dafa wuyan lema kaga in mu ne za a ce garajen ya kai garaje har ma uwaye suna suke ƴaƴansu suna dafa wuyan lema kuma limamin fa ba zai daga ba har sai ya ji yaron ya gama wasansa ya sauka ma annabi sai ya daga sujada ya sake sunkuyawa shi kuma yaro ya sake ɗalewa shi ka ya samu abin wasa amma annabi bai taba ce dan mene duk wayannan hadisai suna nuna mana cewa mu bada kula da ƴaƴanmu wajen halartar masallatai in muka saba ma yaro da halartar masallaci shine santan su na haddan qur'ani shine santan su na karatuttukan addini yana halartar muhabara karatun da wani zai yi na Kur'ani ko tafsiri ko karanta sahihul Buhari ko karanta muwatsa Malik duk darussan da ake kai kana tafiya da ɗanka to zaka ga in tsufansa yayi babu inda zai samu kwanciyar hankali da nutsuwa sai cikin masallaci shi yasa kuke ganin karewar rayuwar sahabbai daga sun kai shekara arba'in a rayuwarsu ko fiye da haka sukan tattaru su koma masallaci ne in kana neman wani sahabi sai a ce ka je masallaci saboda menene yasa tun suna kanana rayuwarsu a masallaci yake amma matukar rayuwarmu ya zaman to ba mu hada alakar zuciyarmu da cikin masallaci ba to in tsufanka yayi babu inda za a same ka sai a bakin titi ina ake so a same shi kuje dan damale kaza din nan bakin titi kai ko wajen kusa da shagon wani inda ake hiran nan zaka same shi a wurin saboda zuciyarsa bai saba da masallaci ba kuma ko ya je masallaci zai ji kaman kuna take masa ba zai iya daurewa ba to mu haɗa alaƙar zukatanmu da ‘ya'yanmu da cikin masallaci kar mu riƙa koransu wannan nasiha ce babba da wannan hutuba take gabatarwa zuwa juma'a mai zuwa ma mu ga sauyi kana da mashin ka ɗebo ‘ya'yanka ko kana da mota ka ɗebo ‘ya'yanka duk juma'a da za a tafi ya zama tare da ɗanka duk sallan asuba da za a yi ko lokacin sanyi ne ka sama ma yaronka rigar sanyi ka shirya shi ka tanada shi ya zama yaro zuciyar shi ta mannu da masallaci za ka ga ikon Allah da rayuwa mai kyau da aƙida mai kyau wajen tashin yaronka. Ai, Allah ne ya ce, Inna ma ya amuru masajidan lahi, mana amana billahi wal yawmil akhir. Saboda haka kar mu tsiro ma yaranmu da hana masallaci. Har ma mu rika koran yara domin yanzu daga inda aka ji ko a masallacin Khamsu Salawat an ji sautin yaro da guje-gujensu sai ga an fara cewa liman muna fa da 'ya'ya irin waɗannan ba a musu doka in baka ba mu dauki mataki a kansu. to ka ji Allah ya ce wa man azlamu mimman mana'a masajidan lahi an yuzkara fi hasma'u an yuzkara fi hasmuhu wa sa'a fi kharabiha babu azzalimi inji Allah kamar wanda yake hana masallacin Allah karka yadda ka tsinci kanka daga cikin wanda suke hana masallacin Allah ka ce wa kar a shigo ayi ibada dan yara ne sun dame mu da guje-guje kai ma kafin ka zo matakin da kake ka je matakin yara inda ba don iyayenka suna riko hannunka ba da baka kula da ibada haka da suna guje masallatai da kai kai ma ba za ka kula ba sai dai a same ka ko in ma wajen caca ko in ma a filin kwallo ko gidan kalle-kalle ko gidan rawa a can da a tsince ka amma iyayenka suke riko hannunka yasa ake samun ka kake kula da ibada in ma baka ji kanka a masallaci ba hankalinka baya kwanciya mu ji tsoron Allah daga yanzu duk anguwannin da muke kar mu rika hana yara zuwa masallaci kun ji duk waɗannan hadisi tabbatattu ne sun nuna mana yadda dai annabi ke mu'amala da yara don su tayi cikin aƙida mai kyau to malamai suka ce idan an zo za a tsaya da yara cikin masallaci ina ne wajen tsayuwansu lalle malamai sun ce ana so a koya ma yara tarbiyya kar mu rika cunkusa su suna zama wuri ɗaya su ya su mu rika jajjefa su tsakanin manya shi yasa kafaɗa da kafaɗa da yaro kun ga ga hadisin da ummu sulaim ta gayyato annabi don ya zo ya mata sallar nafila a gidanta don inda annabi ya tsaya wajen ya zama mai albarka sahabbai sukan gayyato annabi ya zo ya musu nafila a wani wuri don su ɗauki wurin ya zama wajen nafilarsu kullum a gidan sai wannan sahabiya ta gayyato annabi da ta zo ta ce ya mata sallah a gidanta shi yasa akwai halaccin a yi jam'i sallan jama'a a kan sallan nafila kun gama inda ake sallan tarawihi jama'a ake ai sallan nafila ne don a samu albarkan wurin to da annabi ya zo anas ya ce akwai wani muyatim wani yaro maraya kai kasan ba a samun yatim sai shekaru da suke na ƙasa ba za a samu zogen ƙato ya zama yatim ba to ni da yatim mun tsaya a bayan annabi ita kuma ummu sulaim tana bayanmu annabi ya yi mana sallah to kaga kenan sai yake nuna babba ma zai iya tsayuwa da ƙaramin yaro su yi kafaɗa da kafaɗa sai dai kar a bar yaran su cinkushe waje guda dan da su daga hankali su kawo surutu a cikin masallaci sai a samu ga babba sai da babba sai a jefa yaro daya tsakanin wannan babba da wancan babba a jefa yaro daya sai a rika kakkasa su kaga ba zai cakali babba da gagara ba amma kaga in dai su ya su ne wani dai mutsana wani sai an jima ku ji ihu wani zai hau gadon bayan wani ko wani ya ce wannan ya ture ni yanda za su yi gagara ko kuma wani ya tashi zai ɗauki tayan wani wani ma zai bi tayan ya bar sallah to amma kaga yana ganin babba zai dan yi motsi babban da ya ruko shi kaga zai hana shi fita muna fata Allah ta'ala ya sa wannan nasiha game da ƴaƴanmu ya gyaru domin yanzu haka zaka ga sai ka je sallar asuba ka ji mamaki magidanta ne da tsofaffi kadai a cikin masallaci ƴan ƙananan yaran mu kuma suna cikin gida wani yaro ba zai tashi ba sai karfe 7 wani katon yaron ma zoge ba zai tashi ba sai karfe 8 sun je sun yi kalle kalle to ina rayuwar gida zai zama mai aminci kuma gida ya zama toga yara balagaggu ba sa tashi su je sallah to rashin yin sallah fa yakan mai da yaro ya zama kafiri sai ya zama kafiri yaro sai ya zama kafiri bainar rajuli wa bainar kufri wa shirki tarkus sala tsakanin mutum da kafirci barin sallah daga inda mutum ya daina yin sallah kawai ya zama kafiri kuma ba a saurara masa to ya zama to kafiri kuma kana tare da yaranka duk ga irin narko na azaba ga mai barin sallah amma kake barin ƴaƴanka mata balagaggu suna ta bacci kai ka tashi sallan asuba matarka ma na bacci ƴaƴanta ma na bacci ba za ka zaburar da su ba wani ko za ka ga ya sa ƴaƴansa ne suna tafiya masallatai yanzu ka tafi ko ƙasar saudiya makka ne ko madina ka ga yadda mutane suke fita da ƴaƴansu mutsi-mutsi ana ɗawafi da su ana salloli tare da su to wannan yaro in yi girma yaya zuciyar shi ba zai mannu da masallaci ba ba za ka gan shi a gidan rawa ba a sai surutu da muke muna ganin ‘ya'yanmu a filin kwallo ko gidan rawa ko gidan barasa ko gidan menene ai ba mu alakanta zuciyarsu da masallaci ba ne Allah ya sa wannan nasiha ta yi aiki kuma Allah ya gafarta mana zunubanmu da kurakuranmu Allah ta'ala ya sa duk abubuwan da ake je na wa'azi da kutubobi da nasihohi ya mana aiki Allah ya gafarta mana zunubanmu ne da ku gaba ɗaya abu na ƙarshe lokacin shiga sallah yayi har ma mun ƙara da ‘yan mintoci kaɗan game da taimako da kuka bayar alhamdulillahi wancan sati mun yi muku bayanin cewa kamin a zo ga juma'a za ku zo ku samu insha Allah ana aiki a yanzu halin da ake ciki wannan dubu ɗari biyar da wani abu kusan da hamsin da wani abu ne ma da aka tara a akawun namu mun sai su garawul da siminti da ƙarishin rodi da yake ma ba mu samu wani taimako ba na siminti ɗin domin fara sayan buhu goma ko buhu sha biyar ne na mance da yadda aka ba da umarni a saya yanzu in an tashi muna fata za ku zaga gaban masallaci ku ga yadda ma ake aikin kuma da Allah ku taimaka a ninninka taimakon kamin zuwa wani lokaci duk ko dubu ɗari biyu muka samu a hannunku taimako da kuke bayarwa insha Allah za mu ce mai injiniyan mai kake ganin dubu ɗari biyu zai mana aiki maza maza a batar da shi cikin aikin ba za mu aje ba balle wani laluri ya zo ya hau kai ba abinda kuka tara dan shi ba a je a yi wani abu da shi insha Allah shi yasa yanzu wannan dubu ɗari biyar da hamsin ɗin nan maza maza aka kasafta shi a aiki kuma za ku je gaba duk in mun idar da sallah wanda yake so ya je duba ya je duba da haka da haka da taro sisin kunan da kuke bayarwa insha Allah da mu kammala wannan waje ya zamanto muku sadaqatul jariya da shi ma zai taimaka mu wannan masallaci insha Allah ku ba mu haɗin kai ku yi wannan taimako don Allah kuma Allah ta'ala ya ba ku lada akan wannan kyakkyawan niyya da ake yi wannan ita ce ƙarshen kutuba ta Allah ya gafarta mana ne da ku baki ɗaya kuma sannan akwai malam sha'aban daga ƙarshe wanda shi yana ɗaya daga cikin jagororin wannan masallaci ma da daɗewa tun farkon kafa masallacin ɗazu ya yi min waya ba shi da lafiya ya ce wannan ciwo nashi ya sake tashi masa ya motsa ya dame shi yana roƙon addu'a wajen ‘yan uwa musulmi Allah ta'ala ya ba shi lafiya sannan akwai matan gado da masu bauchi wanda shi ma mun yi waya da shi da take can wajen jinya da alhaji siraji jibrin shi ma da kuma sauran dukkan majinyata da suke asibiti ko a gida muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya bai ma kowa lafiya ya tashe shi lafiya ya ‘yan uwa mu tashi zuwa ga sallah Allah ya mana rahama gaba daya
الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا